الفاسقين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga yadda da horewa da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau shine darasi na ashirin da uku a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma insha allahu shine darasi na ƙarshe a wannan wata na ramadana a nan a duka-duka a watan ramadana ya zama an yi darasi ashirin da takwas kenan insha Allah tafsirin mata an yi daga suratul fil zuwa suratul nas surori ƙananan nan guda goma ƙanana a harufa da ayoyi amma manya a ma'ana an yi darasi guda biyar na maza ashirin da uku in an hada ya zama nawa ya zama ashirin da takwas so wanda yake bayyana kenan mun samu wata na ramadana gaba ɗaya bisa ga yadda muka saba shine in an gama ɗin kafofin watsa labarai da gidan talabijin suna sanya wannan darasi ɗin a kammala ya zama daga an sa wannan ko kuma wani lokaci masu kan ajiye darasin ƙarshen sai ranar ƙarshen za a saka na mata ɗin na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar bisa ga yadda suka yi da kwamitin da ke kula da tafsiri karkashin alhaji shehu abubakar da kuma alhaji garba sani waɗanda suke duka yayinmu ne da kuma coordination na shi injiniya ibrahim da sauran 'yan uwa muna roƙon allah ta'ala abin da muka karanta ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba ina mai farawa da godiya ga wannan kwamiti mai albarka da suka taimaka matuƙa da gaske wajen ganin cewa coordination na tafsiri da shirya tsarin masallaci da tsarin zama da makamantansu ya tafi daidai Allah ya biya su da gidan aljanna dukkan members na kwamiti Allah ya biya su da gidan aljanna sannan hukumar wannan masallaci mai albarka da kuma ICICE da ke nan su ma gudumawa da suke bayarwa kullum na wannan darasi da sauran darussa Allah ta'ala ya sa a mizanin su na ayyuk alkhairi ya kuma biya su da gidan aljanna dukkan yan agaji da suke mana hidima a wurin nan na farin kaya da kuma masu uniform duka Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna sannan muna da limamai da ke taimaka da sallan tarawihi da tahajjud da salloli na khamsu salawat uwa uba gaba daya Allah ya biya su da gidan aljanna wadanda suka ciyar da infaq da ake a nan masallaci ana kashe kuɗi da yawa don ciyar da mutane duk wanda suke ba da gudumawa a wannan tsari su ma Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna muna godiya zuwa ga kafofin watsa labarai talabijin rediyo da makamantansu wanda bana an samu guda ɗari da nawa an samu guda ɗari da biyar da suka sanya wannan tafsiri Ah, na farko waɗanda suka ɗauki nauyi Allah ya biya su da gidan aljanna waɗanda suka saka su ma kafofin Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna kuma da kuke zuwa wannan karatu ɗin ina muku addu'a bukatunku na alkhairi Allah ya biya sharri Allah ta'ala ya kare addu'o'inku Allah ya amsa magabatanku Allah ya musu rahama zuriyarku Allah ya mata albarka duk wani abin da ya dame ku a zuciyarku muna roƙon Allah alhayyu alqayyum Allah ya magance muku duk abin da kuke nema a wurinsa Allah ta'ala ya baku kuma mai iya yi wa ina tsammanin tafiya ta ibada in ta yiwu insha Allah kuna cikin kyawawan addu'o'i na gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya karbi duka addu'o'i din so ban taɓa jin amin irin ne waɗannan ba gaskiya a dai nan tun da aka fara aran ma kaga da aka zo kan nasu shi ɗan adam ɗan adam ne ka ji amin ɗin ta musamman to aran ma bukatunsa duka a wurin Allah Allah ya biya masa isa alifanta mai bukatunsa a wurin Allah shi ma Allah ya biya masa a to yau an yi kara Eh, ko dan na goranta muku ne sai aka mun kara amin ɗin ta yau ta musamman ce to kuma amin ɗin kuma amin insha Allah amin ya hayyu ya qayyum Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya Allah ta'ala shi samu wanye lafiya insha Allah ta'ala gabanin fara karatu akwai baki da wani lokaci mukan ambaci wasu daga ciki da suka zo akwai amini na shine provost na provost na Federal College of Education Technical Gombe Dr. Aliyu Botseri yana tare da mu a nan wurin a- a a karatun digiri suna gabanmu amma lokacin masters kusan zamani ɗaya muka zauna da su a atbu aka yi masters ko Eh, suna gabanmu a lokacin ma amma a digiri sun mana tazara su matsayin yayu suke gare mu Eh, allah ya albarka muna maraba da zuwanku allah ta'ala shi yi jagoranci nauyi da ke kai allah ya tallafa muku wajen saukewa wannan makaranta ta fc allah ya kara mata albarka makaranta ce mai albarka a gombe ta daɗe ana amfanuwa da ita to Allah ya kara mata albarka ninkin ba ninki sauran makarantunmu a jiha din duka a da kuma Najeriya Allah ya kara musu albarka akwai dan gidan malaminmu kuma babanmu fadilatu sheikh a- alhassan sa'id marigayi na jos muna tare da shi mala ibrahim alhassan sa'id yana karatu a jami'atul azhar a kulliyatul qur'an Eh, muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wa karatunsa albarka alaramma ne mahaddacin ƙur'ani ne Eh, duk wanda ya san azhar a da kan ma'ai kowane kwas za ka yi sai ka haddace ƙur'ani ban san ko yanzu an samu sauwaƙa ba eh a da ko likita za ka yi azhar sai ka zama aran ma tukunna a barka ka yi saboda duk abin da za ka yi a duniya kana buƙatar tarbiyyar addini in ka samu ta addinin to ko likitancin ka zo za a same ka da tausayi da riƙon amana da kamala a wurarenmu ne kada ake ga za ka yi wata harka cewa wai babu addini kuma ka yi nasara ai duk abin da za a duniya in ba a san addini ba ana shiga bala'i ai babbar matsalolin kasashenmu shine doka da ake ba abin da shine dokar rubuta ta ake yi a ajiye babu tarbiyyar addini bare a- a wanzar da ita tarbiyyar addini ke sa mutane in an ce kar ku yi su ki yin in an ce ku yi ku yi so duk inda aka zauna babu tarbiyyar addini ko an yi doka mutane ba sa iya bin da sai an tarbiyyantar da su duk abin da za ka yi a duniya ko sharan banɗaki ne sanin addini zai taimake ka ka san yaya za a shiga ya za a fita so ba abin da za ka yi a duniya da addini bai da amfani in ku aka cire addini a kowace harka ce to al'amarin lalacewa yake yi Allah shi samu wanye lafiya akwai wasu arammomi da suka zo aran ma maude Muhammad ko yana tare da mu akwai aramma tsahir abdullahi alfullati akwai alaramma sabir ahmad suleiman daga kano ko A, dan gidan aramma ne oke ai na san allah sarki to allah ya albarka ko allah ina malam yana sai yana jan baki ko to ka ce abu a abokinsa aramma abdullahi abba zariya na gaishe shi eh su ne irin alarammomin mu grade 1 din da muke da su ai Eh, to Allah ya ƙara muku albarka mu ma gardawan Allah ya mana albarka Allah ya samu wanye lafiya dukkan ku wanda ke zuwa darasi ko da ban kira sunansa ba manufarsa ta zuwa nan ta zumunci da jin karatu Allah ya biya shi da gidan aljanna eh duk wanda ya zo nan wurin babban mutum ne a wurin mu kuma muna mutunta shi muna kambama shi Allah ta'ala ya jikan magabatan mu Ibrahim lokaci ya ja sai a karanta tambayoyi zan ba da amsar su a dan takaice saboda karatun yau din ina so mu samu gaba da za mu tsaya kada mu yi kwanan jeji a shekara guda idan har Allah ya sa kwanan mu ya kai
to mana ina so ni ma ka taya ni bawa masu rubutu tambayoyi hakuri saboda tambayoyinsu sama da ɗari biyar zuwa dubu ɗaya ke shigowa a duk rana wadda ni kaɗai ba zan iya ba a don haka muka kafa kwamiti amma ni kaɗai ake gani don haka ai hakuri wadda aka ga an karanta wadda za mu iya ne amma yau da ni zan roƙi malam ya bari mu karanta ya fi guda uku kamar yadda aka saba insha Allah malam mai to tambaya ina ina ba ku hakuri on behalf of engineer Ibrahim na san auren ku shi mai mai laifi ne don wasu tambayoyin ta gida ake turowa wajen iyalai na sai in ce musu ni ba na karban tambaya a je a nemi namban tambaya a tura musu ni aiki na shine amsawa amma ba daidai bane a tura iyalai na tambaya to su ma iyalan suna shan wahala so su ma da Allah ana ba da hakuri on behalf of all my family members cewa ba laifin su bane ba aikinsu ba ne ga masu aikin nima aikina shine amsawa in an karanta so da haka a kiyaye ba laifinsu ba ne sannan kuma a rika kiyaye da muka faɗa ba a amsa tambayar da aka amsa ta nan kusa in dai an amsa tambaya shekara biyar bakwai goma da suka wuce sai dai a je a nemi amsa ina ga babu laifi ku yi tsari na kwamiti da zai rika zakulo tambayoyin da aka amsa a baya in wasu suka yi kawai sai a yi sharing cewa a duba shafi kaza da kaza an sake su zai taimaka matuƙa da gaske zama akwai tsari a rika ji- maimaita su amma in ba haka ba a yi tambaya 500 a kwana ɗaya kuma mu maimaita tambayoyin shekara uku hudu biyar ba mu yi tunani a ciki ba to sai a yi haƙuri da Allah ko kuma kula ga wannan ina tunanin kwamiti su duba yiwuwar kai Ibrahim da kake kai layazin da su in Allah ya sa yi ko da sau ɗaya a wata ne mu huto da tsarin kawai amsa tambayoyi na awa ɗaya ya zama duk wata za a iya awa ɗaya amsa tambayoyi ɗin kawai ya zai fi ma'ana saboda ta amsa tambaya na da muhimmanci jama'a suna gaya maka su me ya dame suke so su sani ne me yi wa abin da kake gaya musu a karatu ba shine bukatar su lokacin ba amma a tambaya suna gaya maka me bukatar su a wannan lokacin so iya da kyau a fito da wannan tsarin koda sau ɗaya a wata ɗaya kawai zama tambayoyin ne kawai za a rika amsawa insha Allah to Allah ya mana jagoranci ko amin ya hayyu ya qayyum to Allah ya taimaka insha Allah ta'ala malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum alaikum Please help read this question. Allah ya ji kan iyayen malam ya kara wa malam ilimi mai ɗaukaka da albarka. Please ina son karin explanation akan rabon gado to a child that was not born in legitimate marriage. Wato wanda aka haife shi ba ta hanyar aure ba.
ita ma wannan an amsa ta
Wato, An- eh.
mom ɗinsa ko kuma mom ɗinsa za ta iya samun gadon sa, to shi ma dai in ya duba wato first question insha Allah zai- na amsa kuma na ba da fatawar lajinatul da'ima lil buhuthil ilmiya da fatawar su Sheikh bin Bas rahimahullah lajina volume na 20 musamman nan ba na 387 akwai amsan wannan sannan ni ma na amsa ta anan sai a zakulo ta da wuri ko sai a yi sharing ɗinta ko da a shafin da ke suna na insha Allah ta'ala masu nemowa su nemo ta yau zuwa gobe sai kai ka ga yadda za a yi insha Allah kai layazin da ko malam shehu na Allah ko malam shamu sai a saka ta insha Allah bismillah
Sai kuma wannan yake cewa assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma ya sa aljannatul firdausi ce makoma.
amin ya hayyu ya qayyum Yace malam ina tambaya ne akan zaman da ake yi bayan sallar asbahi zuwa fitar rana. Sai a yi raka'a biyu, shin raka'a biyu nan sallar duha ce ko kuma mai zaman kanta ce? Tare da neman ƙarin bayani kan wato zaman da ake yi, Allah ya saka wa malam da alkhairi ya biya ku da aljanna madaukakiya.
amin ya hayyu ya qayyum Sheikh bin Bas rahmatullahi alai a cikin majmu'un fatawa nasa volume na goma sha ɗaya namba na ɗari hudu da ɗaya ya ce wannan suna sallah sunanta salatu shuruq ko kuma salatul ishraq duk wanda aka faɗa ya yi a wannan wuri kuma ya ƙara amsa cewa ita sallan walaha ne ko ba ita ba magana mafi inganci ya ce sallah ce ta walaha amma sallan walahan da aka yi ta a farkon lokacin walaha sai a ce mata salatu shuruq in an yi ta a ƙarshen lokaci kuma sallan walaha ne ba salatu shuruq ba don salatul salatu duha sallan walaha tana farawa ne bayan fitowar rana kaman da minti sha biyar zuwa ashirin har zuwa kaman saura a zahar da minti sha biyar zuwa ashirin duk wannan lokacin aka yi salatu duha sallan ta yi so in an yi ta a farkon lokaci sunan da salatu shuruq shuruq din nan daga al-mashriq ne mashriq shine me mafita rana so kula ga wannan an ce sallan fitowar rana ashe bayan ranar ta fito ake yin ta a farkon lokaci tana da kuma falala shine karin bayani a kanta akwai hadisi na imam at-tirmidhi rahmatullahi alaihi wanda sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin sahih na tirmizi hadisi ne a tirmizi na 586 hadisin anas bin malik radiyallahu an manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi na cewa man sallal gada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu ash-shams thumma salla rak'atayn ka ajri hajjatin wa umra tamma tamma tamma wannan hadisi iya da ƙarfi da falala mu ji shi Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce a hadisin Tirmizi na nawa 586 har kun manta ma kenan ku babbar magana ya ce a wannan hadisi wanda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah tabbatar da ingancinsa manzon Allah ya ce duk wanda ya sallaci sallan asuba a jam'i sai ya zauna yana ambaton Allah har rana ta fito sai tashi ya nafila raka'a biyu Allah yana bashi ladan kwatankwacin aikin hajji da umura cikakken lada cikakken lada cikakken lada a riwaya da tafi inganci ya ce cikakken ladan umura cikakken ladan umura cikakken ladan umura don Allah wani lada kake nema da ya wuce ladan umura a kuma zama ɗaya da kai ke sa mu dage mu riƙa yin wannan ibada akwai nafilfili guda uku jama'a ina mana wasiya don Allah duk kacaniyar da muka shiga na duniya kar mu kuskura su kubuce mana a wuni dan uwa ina maka wasiya yar uwa ina miki wasiya duk kacaniyar da muke ciki a duniya in dai muna iya cin abinci muna iya shan abun sha don Allah kar mu basu guda uku kaga na farko sallan witri inda hali a hada da shafa'i ayi raka'a uku in ya gagara ko ita raka'a ɗayan ayi gabanin alfijir ya keto na biyu raka'a tayil fajr gabanin sallan asuba raka'a biyun nan da za a yi fatiha da kul ya ayyuhal kafirun da biyu fatiha da kul huwa na uku ita ce sallan walaha ba sallan tsofi bane hatta matasa suna yin ta waɗannan ababe uku yan uwa ina mana wasiya duk kacaniyar duniya karka rabu da su insha Allah zaka ga alherin duniya da lahira wallahu ta'ala alam imanin mai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum Wa alaikum Allah ya san iyayen malam da alaramma da al'umma musulmi baki daya amin ya hayyu ya qayyum yace malam na taba zuwa har gombe Allah bai kaddara mun haɗu ba amma kan ban da abin da yake son ta a duniya malam i love you malam
ahab ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani la Allah da kake so na dan shi ina roƙon ya ya so ka kuma ina maka wasiya da cewa son bayin Allah da suka fi ni nagarta yafi so na son bayin Allah da suka fi ni nagarta yafi me yafi so na Allah ya baka ikon son bayin Allah da suka fi ni nagarta da yawa ni ma kuma Allah ya sa ni a cikin bayin da kake ƙara so din ba dare ba rana ni ma ina kaunar ka don Allah kuma Allah da kake kaunata don shi ina roƙon ya kaunace ka
yace tambaya ta akan shigar yara masallaci wato yin sallah ya halatta saboda suna kusawa inda manya suke tsayuwa dan haka nake roƙon malam ya mana bayani Allah ya saka da aljanna daga gazali Muhammad
shigan yara ƙanana masallaci abu ne mai kyau akwai fatawa ta fadilatu sheikh muhammad bin ibrahim asali shi ma yana cikin zuriyar alu sheikh asali a volume na hudu namba na 321 da 322 ya ce abu ne mai asali shigan yara masallaci kuma abu ne mai kyau ma a kwadaitar da su mafiya yawa hadisan da ake karantarwa na ku nisantar da yara daga masallatai gaskiya hadisai ne da basu inganta ba abin da ya tabbata shine yara ana kwadaitar da su zuwa masallaci don bautan Allah koya ake wanda bai koya ba ba zai iya yi ba so koya musu yin sallah damuwa da sallah zaman masallaci al'amari ne mai kyau in akwai abin da ya taimake mu muna yara muka damu da karatun Qur'ani da karatun addini shine matsa mana da iyayenmu suke muna zaman masallaci akwai lokacin da a masallacin ma mu muke kwana gida ma ba ma kwana a gida isha zuwa asuba a masallaci muke kuma duk wanda ya haddace Qur'ani yana da matukar wahala a duniya baka samu yayi kwanan masallaci ba haran ma kai ko baka yi ba eh haran ma yace yayi rufai kai ko baka yi ba Malam Ibrahim kai ko baka yi ba haran mu mai akwai wanda bai yi ba wato wata ka'ida ce in dai mutum Allah ramma ne na gaskiya to yayi kwanan masallaci kuma sai ka wayi gari masallacin nan ne gidanka kuma akan taburma irin ta da da ake ta kaba ma ta shata ka a nan ka zama kaman kanuri haka zaka wuto ko bai rabe a yafe mini yan uwa kanure da yarba ai hakuri anan guro ga wani kanuri clever sule inda asham inda asham askira laro amin ya rab amin insha Allah so kula ga wannan kwanan masallaci yara saba zuwa yana da muhimmanci kuma sheikh muhammad ibrahim rahimahullah ya ce daga cikin dalilai na cewa suna iya zuwa masallaci ya kafa hujja da hadisi na imamul bukhari rahmatullahi alai wanda manzon allah tsira da aminci sabbata ga ke cewa inni la uridu italata salah fa asma buka asfabi hadisin yana bukhari hadisi na 710 cewa ni ina shiga sallah in ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam ina niyan na tsawaita sallah amma sai na ji kukan yaro a cikin sahu sai in ce to mai yiwa mamarsa na tare da shi kaga wannan yaron ma karami ne da ake goyonsa sai in yi zaton mamarsa na tare da shi ya ce sai na takaita tsawon sallan saɓanin manufata ta tsawaitawa don na san in na tsawaita uwar za ta cutu saboda kukan yaronta kaga wannan ke bayyana kenan hatta fiye yin halitta ai bai ce kar ku ƙara zuwa da yara ba har ma takaita tsawaita sallah yake don me don iyayen da ke tare da yaran kada hankalinsu ya rabu gida biyu ko su damu ya ce wannan hujja ce kai tsaye na cewa zuwa da yara masallaci iya da kyau da haka iyaye mu dage da koyawa yaran mu zuwa sallah yaron da bai kai shekara bakwai ba a kwadaitar da shi zo zan je masallaci zaka je eh wanda ya sallah Allah zai bashi aljanna kuma aljanna akwai kaza da kaza sai ka gaya masa sai ya bi ka in ya kai shekara bakwai kuma a umurce shi so koyawa yara zuwa masallaci yana ba su tarbiyya mai kyau kuma yana sa in sun girma su ci gaba da yi mafiya yawan masu dacin masallaci da zuwa ibada tun suna yara suka koya wanda bai koya yana yaro ba koya girma sai dai ta sallan falo wallahu ta'ala alam sai malam ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam ya ibada Allah ya kara wa malam lafiya Allah ya rikan iyaye amin ya hayyu ya qayyum say please I would want to know that uh, the Islamic view on baby and what is the stand of Me?
someone Islamic view on baby oh vaping okay okay and what is the stand of someone that does it in Ramadan and how can one help a partner that does it
according to the Lajnatu Da'ima lil Buhuth al Ilmiya, that is the permanent committee for fatwa in the Kingdom of uh, Saudi Arabia, in their compilation of uh, their verdicts, volume number 26, page number 350, 50, 51, and 52, they answered questions related to vaping. Vaping is an electronic cigarette. It's an electronic one. Electronic shisha. It is more of an electronic shisha. It is highly intoxicant and it contains ingredients that are not permissible to be consumed Islamically. And because of that, they said it is not permissible for a Muslim to consume it. Because the, the, the general rule in Islam anything that is beneficial to humanity, you will discover that it is permissible. And whatever is harmful to you or to your neighbors or to your family members or to your health condition, you will discover that it is prohibited. That is the general rule in Islam. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ They even mentioned this verse in their fatwa, Surah Al-A'raf, verse 157. Whatever is beneficial, you will discover it is permissible. And whatever is harmful to your health condition, it is not permissible. By implication, it is prohibited. So bathing, it is an electronic shisha. And if you look at the substance and the ingredients contained therein, there is a certain percentage of tobacco, nicotine, among others. And most of them are very toxic. And it is because of this, it is not permissible. And in the same volume, they clearly stated that consuming it in Ramadan or while observing fasting, it invalidates the fasting. By implication, whoever consumes it while observing fasting, that fasting has been invalidated. And that is the position, and it is harmful to your health condition. And it is necessary for us to make adjustment and avoid whatever we know is harmful to our health condition. And indeed, Allah is the all-knowing.
nan takarda na karshe ke ce assalamu alaikum ya shek kuma professor Allah ya saka iyayen malam da na alaran Ni almajiri ne, ni almajiri ne, ban taba zuwa na ce maka ni shek ba ne, ni almajiri ne. Eh, ku banni a matsayina na almajiri, insha Allah.
yake cewa malam menene hukuncin wanda ya sa mutakiya a sallar juma'a raka'a biyu zai kawo ya saka ko kuma raka'a hudu zai yi sai tambaya ta karshe ke cewa malam me ya halaccin fadin sallallahu alaihi wa sallam yayin da ake karatu a cikin sallah shin mutum zai faɗi hakan jazakallahu khair Allah ya sa malam kana gwagwaro Alexa a wani tafsirin bana
Baɗi dai, a'a, baɗi dai.
Imamun Nawawi rahmatullahi alai cikin almajmu' volume na takwas namba na ɗari biyar da hamsin da takwas ya amsa wannan tambaya akan sallan juma'a cewa wanda ya samu tahiya ya samu raka'a biyu zai yi ko hudu zai yi ya ce fahimtarsa da kuma fahimtar shafi'iyya da fahimtar malikiyya da kuma abin da yake ga shi ne daidai wanda ya samu tahiya raka'a hudu zai yi ba raka'a biyu zai yi ba babban dalilinsa na ɗaukan wannan dalili ya ce shi ne hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yake faɗa a hadisi muslim cewa man adraka raka'atan min as-sala faqad adraka as-salata hadisi na 580 a bukhari ya kawo shi a 580 muslim ba ya kawo shi cewa duk wanda ya riski raka'a daga cikin sallah ya riski sallah to riskan raka'a daga ruku'i ne in ka samu liman bai dago a ruku'i ba to ka riski wannan me wannan raka'ar so duk sallar da ka samu ruku'i to shine ka samu complete sallan jam'i amma in dai liman ya dago a ruku'i za ka bi shi ka cika amma a magana mafi inganci ka samu falalan zuwa masallaci da falalan koyi da liman amma baka samu cikakken ladan sallan jam'i ba so tun da ku ana riskan sallah daga ruku'in ƙarshe ne wanda bai samu ruku'in ƙarshe a juma'a bai ce magana mafi inganci raka'a hudu zai yi ba raka'a biyu zai yi ba wallahu ta'ala a'alam magana akan sallah in an kira sunan fiye halitta magana mafi inganci rashin bayyana shi a sallan farilla shi yafi Sheikh bin Bas rahimahullah ya amsa wannan a cikin majmu'un fatawa volume na hudu namba na 212 ita ma mun taba amsa ta a baya amma idan kuma a sallan farilla ne ba a bayyana wannan sai dai mutum ya yi a cikin zuciyarsa amma a sallan nafila yana halatta a yi kamar sallan tahajjud ana karanta qur'ani an zo muhammadun rasulullah wani sura kenan a'a Ai, fatti.
suratu fatih dai kuma mana a'a suratul fatih ayar karshe aya ta nawa kenan 29 aya ta 29 ya za ku ce kuma suratul muhammad subhanallah akwai sunansa a suratul muhammad wa amanu bima nuzila ala muhammad muhammadin anan ne kawai sunan yayi appearing a suratul muhammad amma wannan na fatihi na kira eh wallahu ta'ala alam aramma sai mu fara tafsirin ko mun dauki rabin lokaci kuma tafsirin ma dan mu samu gaba tsaya yau za mu dan yi gudu aramma ko na'am.
eh sai ka duk yadda zaka yi ka tura ni ka hargitsa ni to bismillah Ah, ya.
mm kawai insha Allah amma dai أعوذ, ب...
kar a cire burki نعم Mm.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها Mm.
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة Mm.
وعاشروهن بالمعروف Mm.
فإن كرهتموهن فعسى Mm.
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله Mm.
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Mm. bismillah
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا Mm.
فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا Mm.
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم Mm.
وأخذن منكم ميثاقا غليظا to duk da kai arama ne ya ishe ka haka duk da kai arama ne an yi wani bawan Allah da ke da ɗan rashin lafiya na hankali in kana cin abinci sai zo ya zauna a gefe yana kallon ka in kai loma dai sai ce abincinka ne ci kayanka Allah ne ya baka kudinka ne ci kayanka wallahi abincinka ne ci kayanka in ka kara sai ce naka ne ci kayanka idan ya zama ka kusa karar da saura loma uku hudu baka masa tayi ba baka bashi ba sai cafa kwanan sai ce ko naka ne ya ishe ka haka to a nan aran ma ma bari in cafa نعم على ko kai aran ma ne ya isa haka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kai imani la yahillu lakum baya halatta gare ku an tarithu nisaa karha da ku gaji mata a raba su a gado a tilas wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna kar ku rika tilasta su don ku tafi da sashin abin da kuka ba su in kun aure su illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyina sai dai in sun zo da alfasha bayyananniya wa ashiruhunna bil ma'ruf ku rika rayuwa da iyalanku da kyautatawa fa in karihtumuhunna idan kun ki wani hali tare da su fa asa sunna ce ta Allah tilas ne an ta karahu shi'an da kuka ki wani abun wa yaj'al Allah fihi khairan kathira wallahi Allah zai sanya alheri mai yawa a cikin wannan abun da kuka ki نعم ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani dalilin saukan wannan aya in ji sahabi abdullahi ibn abbasin radiyallahu an shine cewa akwai wata al'ada da ake yi a jahiliya shine idan mutum ya rasu iyalinsa za a raba ta a cikin kayan gado ne wannan mu kiyaye musulunci ne ya fara 'yanta iyaye mata da aka cire mace ba a raba ta a gadon mai gida idan ya rasu gabanin musulunci mace ana raba ta a gado ne addini ya zo ya hana a raba ta a gadon kuma ya ce ita ma a ba ta gadon tana ya ta ci gado tana mata ta ci gado tana uwa ta ci gado tana kaka idan uwa ba ta nan ta ci gado tana jika idan babu ƴaƴa ta ci gado amma gabanin musulunci su ma kayan gado ne in mutum ya rasu aka hada dukiyarsa ga gidajensa kaza ga gonakinsa ga dawakansa sai a ce mata nawa ya bari ya bar mata bakwai ko takwas sai a kawo su sai ma sai hada a gado yakan sa a raba a gado sai a ɗauki ɗanta da ta haifa in ji ibnu abbas allah ya ƙara masa yadda kamar yadda ibnu al-jawzi ya kawo cikin zadul masrifi tafsirul qur'an yace in aka raba gadon sai a ba wa ɗanta gadon a wani hali a wani hali kuma sai ta faɗa gadon wani ɗan uwansa na jini shi mijin sai ya zama shi ya mallake ta jama'a don Allah akwai addinin da ya yanta ɗan adam kamar yadda musulunci ya yanta mace kuwa gabanin zuwa musulunci da ancient greek civilization da ancient roman civilization mata ba a ba su gado a wani hali ma raba su su ma ake a gado zuwan addini ne ya yanta su daga a raba su kuma ya ce su ma a ba su sai ka da su ba ka da ɗa sai a ba wa matarka duk abin da ka mallaka 1 over nawa 1 over 4 in ka bar miliyan 100 tana da miliyan 25 ita kada iyalinka amma da fa ita ma kayan gado ne raba ake so a da idan ya rasu ko a ba wa ɗanta ko kuma sai a zauna sai a ce to wa yake son wance matarsa sai wane ya ce yana so to sai a karbi kudin wanda ya ce yana so ba sai an shawarce ta ba sai a ce to ɗauke ta ka je da ita shi kuma wanda ya biya din ya saye ta kenan a kayan gado shi kuma sai ya je ta mu'amalan aure da ita shine Allah ya saukar da wannan aya ya ce kar ku kuskura ku yi wannan suna ba da wani ɗabi'a idan manema suka yi yawa sai a ce to za a yi kacici kacici sai a sa ta daga nesa sai a ce a ba ku kaman zani haka ko mayafi sai a ɗaura dutse a jiki sai a ce ku jefa duk wanda ya jefa ya zama zanin ya same ta ya lullube ta to tasa ne sai ya zama shi za a sayarwa ita so duk wanda ya jefa ya dace shi zai ɗauke ta sai addini ya zo ya hana wannan to akan wannan ne Allah ya ce ya yi hallazina amanu ya ku masu imani duk inda Allah ya kira mu da wannan suna na imani yana so ya gaya mana sako ne mai muhimmanci da ake so mu rike shi hannu biyu in kana da sunaye da yawa da titles da yawa wanda ya zo shi ya kira ka da title din iya nufin cewa watakila abin da yake nema yana da alaka da wannan title din da Allah ya ce ya yi hallazina amanu abin da zai faɗa masu imani ne za su bi wannan umarnin na kira dan uwana da yazo Dr. Aliyu in na juya na ce provost to me iya yiwa abin da yasa na faɗi wannan zan masa magana akan makarantarsa ne amma in personal discussion ne sai na kira sunan da muke faɗa ina kiransa da babana ne duk me wannan sunan babana nake gaya masa so tsab shi ma haka nake faɗa babana so in ka ji na ce babana to personal discussion ne ba wani abu ne da ya shafi office ba amma in zan yi magana da shi kan makaranta zan ce provost to da Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu iya nufin wannan imanin da muka mallaka to za a ba mu umurnin da zai sa mu yi biyayya don wannan imanin shine la yahillu lakum idan qur'ani yace la yahillu lakum ɗaya ne da yace Allah ya haramta muku kaza la yahillu lakum bai halatta ba kora halasci iya nufin haramci ne a ka'ida na shari'a amma sai zama akwai iya magana a qur'ani iya magana a qur'ani wani ya kawo labari sai ka ce a labarin nan ba gaskiya ba ne by implication kana nufin labarin ƙarya ne amma ba ka ce masa shi ya yi ƙarya ba sai ka ce labarin nan ba gaskiya ba ne kaga ka zaɓi kalma ce ta mai ta mutuntawa tun da masu imani aka kira dalilin imanin sai Allah ya karrama mu bai ce haramun ne kaza ba sai ya ce la yahillu lakum bai halatta ku aikata ba amma ma'anarsa haramun ne shi sa in kana magana da mutum mai mutunci to sai ka aiki da kalmomi na me na mutunci shi yasa duk mai karantar da addini ya zama ya iya zaben kalmomin da ake wa'azi da su hawa kan kujerar karantarwa ko mimbarin juma'a gado ne na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya mai da kai kai magajin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam so koda kai kana ga ka iya dan duniyanci sai ka ajiye a gefe albarkacin wanda ka ci gadon sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka rika mutunta kujerar ya zama kalmomin bakinka kalmomi ne na mutunci da sanin ya kamata musamman idan aka zo magana da ta shafi mata ko mu'amala da mata kada malami ya mai da kalmominsa na dan duniya ya rika aiki da kalmomi na mutunci karka waye gari kana wa'azi a rika fargaba kar mu kunna kaset din nan yara suna wurin to magana ta lalace zama ana jin tsoro saboda me zaka fantsama wani abun da bai dace yara su je ba ka rika aiki da kalmomin da babba da yaro namiji da mace za iya zama waje ɗaya a ji wa'azin ba tare da an ji wani abu na kunya ba shi yasa zaben kalmomi na mutunci shine harkar mai wa'azi ko da wani ɗan duniya ya maka duniyanci da tashanci kar ka zo masallaci kai ma kai tashanci wannan kujerar da kake kai aikin annabi kake kai magajin annabi ne idan shi magajin wani iblis ne to kai magajin annabi ne sai ka nu- gane girman kujerar da kake kai sai ka yi magana ta addini da mutunci ba magana ta ɗan duniya ba mafhum don haka la yahillu lakum baya halatta an tarithu nisaa karha da ku gaji mata a tilas dan me dalili a wancan lokacin ba a ma shawartar mace kawai raba gado za a yi da ita sai a ba wanda yake so ba sai ta amince ba in akwai mutum biyu ko uku da ke bukata ba a shawartanta sai ka duba waye highest bidder wanda ya kawo canji da yawa ya zo da nauyi to sai ka bashi sai Allah ya hana wannan kuma Allah ta'ala ya ma ba su yanci na cewa su ma yanzu suna da yancin da za a mutunta su aran ma za ka yi ba mu koda misalin aya daya Qur'ani
وآتن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف Mm.
وللرجال عليهن درجة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة jazakumullahu khaira misalai guda biyu na farkon da yake munasaba anan walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna daraja ya zama suratul baqara kenan ko aya ta 228 Allah ta'ala yace walahunna iyaye mata suna da misalin irin haƙƙin da ke kansu to su ma suna da haƙƙoƙi akan mazansu addini ne zo ba mata dama da take da haƙƙi yanzu bayan tana da haƙƙin aure haƙƙin sadaki haƙƙin gado idan ana zaman aure yadda kai kake da haƙƙoƙi akan mace na biyayya gare ka cin abin da bai saba Allah ba ita ma tana da haƙƙoƙi a kanka dole ka bata sadaki ka aure ta dole ka bata kayan ɗaki dole ka ciyar da ita dole ka ilmantar da ita dole ka bata wajen zama askiduhunna min haythu sakantum min wujudikum kamar yadda yake cikin suratul talaq aya ta shida duk waɗannan haƙoƙin yanzu Allah ta'ala ya ce nata ne a kanka don me don a nuna ita mace tana da daraja da kamala da matsayi a cikin addinin musulunci Allah ya ce wala ta'dhuluhunna litathabu bi ba'd ma ataytumuhunna kar kuma ku rika tilastawa cewa za ku kwace sashin abin da kuka ba su shine wannan ana magana idan rabuwan aure ya zo kada ka yi mace kyauta kuna zaune lafiya ka saya mata kaya na sa sai ka ce zan kwace akwati kaza zan kwace kaza kaza zan kwace a ka'idan musulunci ko da rabuwa za a yi ana rabuwa da mutunci ne idan bukata ya kama za a yi shika kar ka walakantar da mace idan hul'i za a yi hul'i kuma shine a halin da ita ta nemi ku rabu kuma sai zama kai kana da kunci ba za ka iya yin aure ba bata dawo da wani abu ba sai ta ce na amince abin da ka kashe na aure zan mayar maka sai mu rabu shine hul'i ita ta nemi a rabu to ko a nan a magana mafi inganci malamai suka ce bai halatta ka karbi mozan abin da ka bata ba baya halatta ka karbi fiye da abin ka ce auren ki na kashe dubu ɗari biyar tunda hul'i za a yi sai kin bada miliyan biyar bai yi ba sai dai ka tsaya cikin abin da zaka bukata cikin iya abin da ka kashe kuma a nan ma in za ka yi ba za ka buƙaci duka ba saboda keɓantuwa da kai da ita kun kwana gida ɗaya ƙarƙashin ikonka mai iya yiwa akwai mu'amalar da kuka yi wanda gabannin aure bata halatta ba to wannan kuma sai ka yi sa ka sassauto da buƙatuwanka a cikin abin da ka bayar ka kashe miliyan ɗaya tun da kin matsa ba ƙira kike ba zaman ne ba kya so kina da wani uzuri kuma na fahimce ki a cikin miliyan ɗayan nan in ba za ki takura ba sai a dawo da rabinsa dubu ɗari biyar to wannan yayi mafhum tayyib shi yasa Allah yace illa ayyatina bi fahishatin mubayyina sai dai in sun zo da alfasha bayyananniya alfasha bayyananniya ta ce ai kudi a rabu kuma kai kana zarginta da mu'amala da mazan da bai halatta ba koma bayanka ko kana zarginta da faɗan kalmomi irin na batsa ko wani kalmomi na zagi saboda addini ba a son zama da mace mai ashar saboda duk abin da take ƴaƴanka za su yi koyi da wannan shi yasa ibnu abbas ke cewa matar da ya zama kulmar bakinta kalmomi ne irin na yan tasha ba ina nufin mai aiki a tasha ba fa wanda asalin ɗabi'arsa ɗabi'ar tashanci ne ya ce karka zauna da ita zama da ita zai sa 'ya'yanka su rika aiki da irin wannan kalmomi babu kalmomin da yaro yake koyi da su kamar kalmomin iyayensa hatsari ne yaron ka zama ran da ya fara aiki da gaba ta hannu ya fara haka dankwalo malamai suka ce bala'i ya auku ran da ya fara magana bai fara da bismillah ba sai fara da zagi maimakon iyaye hankalinsu ya tashi sai su ce bada alwaladu ya takallam ana murna yaro ya fara magana amma sun manta hatsarin da zagi ya fara to idan suka zo da alfasha bayyananniya to anan shari'a ta ce ya halatta ka karbi duk abin da ka bar in za a yi hulɗi don ɗabi'unsu munin yayi yawa Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su da kyautatawa fa in karihtumuhunna idan kuka ki wani hali tare da su fa asa yana iya yiwa an takrahu shay'an ku ki wani abu wa yaj'al Allah fihi khairan kaseera kuma daga baya sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa duk ɗabi'ar mace da ka gani kwaya ɗaya kaki wallahi idan tana da alkhairai da yawa sai zama ko tana da yawan fushi ko kuma tana da ɗan zargi daga lokaci zuwa lokaci shine irin ɗabi'un mata da ba kake magana da ba kake chatin waye turo kaza ko kuma kawai wata ran sai kaga ko rabu lafiya ka je sallah kara sai ka same tatsumin ka ba su uzuri wasu matan suna da matsalan aljanu ba a cikin hayyacinta take ba ka ba ta uzuri a ka'ida shine duk duniya in dai ba aljanna aka je ba ka gane cewa babu wata mace da ba ta da wani abu na kasawa nata kamar yadda kai ma wallahi kana da kasawa naka yan adam muke ba mala'iku muke ba to zaman nan shine zo mu zauna zo mu saba shine kai ka jure wajen kasawanta kana gyara mata ita ta jure da kasawarka duk da adam iya da kasawa irin nasa kai ma naka nata kake gani kai ma fa wani bangaren dangerous ne amma ba namiji bai cika sani ba duk yadda aka yi da shi an hoto ta nan sai kauce in an fito ta nan shi ma sai kauce fito ta can wurin so ya dace shari'a ta ce in ka ƙi wani hali wallahi mai iya yiwa ne fa'asa kalman asa tana zuwa biyu ne ko littahaƙiƙ ko liraja littahaƙiƙ shine tabbas ko kuma raja ana fata a nan magana mafi inganci malaman ƙur'ani suka ce yana nufin wajibi ne in kai haƙuri da halinta guda ɗaya mai muni saboda tana da guda ashirin na nagarta to wallahi dalilin haƙuri akan mai munin nan Allah zai baku alherin da baka zato a cikin zaman auren ibn abbas ya ce shine Allah sai baku wasu ƴaƴa na kwarai da duniya za ta amfana da su dalilin kai haƙuri akan halinta shi yasa duk iyayenmu maza da mata haƙuri suka yi da juna har aka same mu inda ba su yi juna ba su yi hakuri ba da ba za a same mu ba kuma irin dama rayuwar kunci a haɗa mata uku ko hudu a gida ɗaya wani gidan ma wa matansa hudu kaninsa biyu kaninsu ma mata hudu amma duk gidan banɗaki da ake tarayya da shi kicin kwaya ɗaya ne haka iyayen za su zauna kuma wallahi baka taɓa jin wani abu sai me sai haƙuri da juna wani lokacin ma baka iya gane mamarka sai ka girma kake gane ta saboda me saboda ɗakin da ba naka ba nan ne kake buwa yanzu a dake ka ita tana bin ka ita kuma yar uwarta tana kare ka ba haka ake zaman ba to ayi hakuri yadda iyayenmu suka yi aure dan hakuri ne in kai hakuri da halin mace ta da naka alheri zai fito a ciki yanzu wannan bawan Allah aran ma product din hakurin iyaye ne duk wani babban mutum hakuri akai aka samar da shi to wannan hakurin yana haifar da alkhairi da yawa to kalmar fa'asa din nan wajibi ne in an yi hakuri za a ga alheri wajibi ne arama za ka nemi mana kalmar a sa'a ƙur'ani da ke nuna wannan
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ما سوى السفوفين wajibi ne Allah ta'ala gare shi zai musu afuwa wannan Allah yana magana da suka fita gwagwarmaya kenan a suratul nisa ko aya ta karshen aya ta 99 to kaga anan fa ulaika asallahu ay yafwa anhum kalmar asa malaman Qur'ani suka ce Allah alƙawari zai musu afuwa dan me dan sun cika sharuɗan a musu afuwa so hakuri da kasawan mijinki dalilin sa Allah zai baku alkhairi da yawa haƙuri da kasawan iyalinka dalilin wannan haƙuri alheri da yawa zai fito ibnu abbas ya ce alkhairan ba za su irgu ba amma na farko za a samu wasu ƴaƴan da za su amfanar da duniya dalilin wannan haƙurin Allah ta'ala ya yi albarkaci ƴaƴanmu gaba ɗaya na'am
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا Mm.
أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara Allah yace wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin idan kun daura niyyar kana da mace ɗaya kai mai karamin karfi ne sabani yayi yawa yayi yawa har kun kai matakin da kai da ita kun yi ittifaki kun yarda cewa mu haƙura da juna shi yafi alkhairi kuma babu wani tozarci kawai dukka kun amince sai ka shirya okay to tunda haka ne mu haƙura Allah ya baki mijin da ya fi ni ni Allah ya bani iyalin da ya fi ki kar a yi wa juna mummunan addu'a Allah ya ce idan kun ɗaura niyyar canja mace da mace za ku rabu da juna wa ataitum ihdakunna qintaran kuma a lokacin kun ba wa mace abin da ya kai qintar qintar ya kai ukiya 1200 wannan kuɗi ne mai yawa ibnu abbas allah ya ƙara masa yadda ce kintsar yana iya ɗaukan a ainihin farke sa- a feɗe saniya ƙatuwa fatanta nan a cika ta da zinare da masu ƙarfi da ƙyar suke ɗauka a zinaren wannan shi allah ya ce misalin abin da kuka bata kamar ka ce kun yi aure dalilin aurenta ka kashe biliyan biyar abin da ka bata na na sayan kayanta gina gida gina kaza da kaza kasashen da ke da arziki suna da wannan in ka je saudi arabia ka je uae ka je qatar ka je bahrain ka je kuwait wani kudin da ake kashe a aure yayi yawa amma Allah ya ce in kasar ku na da arziki za ku kyautata to duk wannan ba matsala bane a babin amma kar ya zama wannan kashe kudin kuma a wurin sabon Allah za a yi sai dai a wajen walima wajen saya mata kayan sawa gida mai kyau kayan daki masu kyau kuka ba da kintsari kudi mai yawa kuka kashe Allah ya ce fala ta'khudhu minhu shay'a kar ku karbi wani abu a cikin sa kintsar kudi ne shi yasa yanzu kasar Albania da yake asali da ban musulunci ya shige ta har a yau suna da kudi sunan sa kintsar kintsar sunan kudin su sai Allah ta'ala ya ce to in kun ba su matukar ko rabu ne willingly sake ta kai ba wani abu ba kuma kai mai arziki ne kar ka je kana cewa kayan ma da ba dinka ba akwati kaza zan kwace ai turmi 40 nayi daman goma kika ar- dinka to goma na bar miki 30 a bar mini kaza ma sai an bar mini kar ka zama mutum karami musamman iyali da aka samu haihuwa da ita to ya dace ka nuna kara saboda an haihu da mace ko an rabu fa ba a gama rabuwan ba shi ne hatsarin dalilin yayin da ke tsakani ko an rabu ba a gama rabuwa ba saboda akwai haihuwa tsakani to sai mutum ya kai zuciya nesa ko matar ta so ta tozarta ka kai karka yadda namiji namiji ne sai kai hakuri kuma ai Allah Allah ne in kai hakuri hakurin ka ba zai faɗi kasa banza ba Allah ya ce to in kun kyautata musu rabuwa ta zo ta faru in kuna da rufin asiri ba ku da kuncin rayuwa kar ku bi sabita da kulli kana kwace kwace kafi karfin wannan abu a ta'khudunahu buhtanan zaka karbi abu ne a bangaren kaman kazafi wa isman da zunubi mubina wanda yake bayyananne ai babu wani ribar karban sa ai shi sa daman Allah ta'ala yace wa atun nisaa sadaqatihinna nihila aya ta hudu a nisa'in ka ba ku ba su sadakin nihila din nan da excitement wato ka ba da sadaki kana cikin farin ciki so matukar kun yi zaban auren kun samu jin daɗi da juna to in ka fi ƙarfin abu kada ka zama ƙaramin mutum babu damuwa mai gida so tunda za a rabu wannan kayan ban ɗinka ba kuma ni na nemi kaza da kaza sai ka rike a ba bukata wannan na fi ƙarfin sa aje insha Allah ki rike babu komai Allah zai ban wanda zan yi wa wata nan ga babu damuwa shi mutum in an yi zaman aure kar mu zama ƙananan mutane kai ta bin tadbita da kulli a a sarka ma kaza sai kin bani ai kaza kaza ma ai on this ma da baki yaki da so sai an kame zaka yi da su al'amarin da ka fi karfinsa kawai ka wuce Allah zai kawo wani a shirme ma kana asaran kuɗi na'am وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا wa kaifa wannan kaifa li ta'ajjub ne wa kaifa ta'khudunahu ta yaya kuke karban wani abu a gare su wa qad afda ba'dukum ila ba'din bayan sashin ku ya ji dadi da sashi bayan wani bangaren ku ya samu kebantuwa na sirri da wani sashi wato Allah ya ce dalilin kebantuwa da kai da iyalinka kuka shiga gida ɗaya mai iwa kuka kwana a ɗaki ɗaya da ita wannan kwanan baya halatta ba dalilin aure ba so ko anan aka tsaya ka riga ka ci ribar auren ita ma ta ci ribar auren an riga an yi auren don in ba auren aka yi bai da za a yi baban ta ya bari a ɗauko ta a mota a kawo ka gidanka a bata da kwana ba zai yi ba auren ne yasa aka yi wannan shi Allah ya ce to in har kun yi wannan da su me dalili wato wa qad afda ba'dukum ila ba'din kenan wato sashin ku ya keɓanta da sashi keɓantu wanda babu wani wanda ya san me ya faru na yakini so duk auren da aka samu wannan keɓantuwa malamai suka ce a ka'idan auren an ci sadakin auren in dai an samu keɓantuwan da in babu aure bai halatta ba to wannan sadakin auren a magana mafi inganci an ci sadakin keɓantuwan kadai saboda keɓantuwan nan privacy ne privacy din nan in ba auren baya halatta mun taɓa zuwa wani aure da aka ɗaura muna yara ƙanana wani mai ɗaura auren ya wata addu'a wani irin manyan malamai na tsangaya ne Allah ya ji kansa ina ganin sa a fiska ta yanzu haka muna ƙanana ana ta addu'a aure auren amin amin dan dan ai- za a yi ta addu'a ne a cikin addu'a sai ta maimaita wata addu'a ya Allah ta'ala Allah ka tona asirin ma'auratan nan sai aka yi amin wallahi ban gane me ake nufi ba wai Allah ya tona asirin su ai ka'ida in ka ji Allah ya tona asiri ai ba abu ne mai kyau ba abin da yake nufi abin da yake na sirri Allah ya sa ya fito kowa ya gani me yake nufi da wannan Allah ya bada zuriya tayyiba yace Allah ya Allah ka tona asirin ma'aurata kuma Allah ta'ala ka albarkaci abin da zaka ba su haka ya fada ina karami الله أكبر.
ban fahimci Allah ya tona asirin ba saboda mu Allah ya taimake mu zamanin mu babu internet zaka kai shekara 15 18 a takardu ake karatu in ma aka zo wajen abin da ya shafi wannan malaman mu na fiqh na zaure suna da kunya sai a dunkula maka abin sai a baka shi haka upside down sai a ce haka zaka haddace sai a wuce wai ba a so a maka bayanin abin da baka kai ka sani ba yau mun shiga bala'i yaro dan shekara goma iya rike da tab ya san komai amma Allah haka suke ba mu fasarar a duk kulkule ba wata kalma da za a baka ita dan baka kai ba shi yasa Allah ya ce wa qad afza ba'dukum ila ba'din ko sashin ku ya amfana ga sashi shi yasa private rayuwa ta aure kuma yana da kyau mu kiyaye wani darasi ana boye ta manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi a hadisin muslim yace inna min asharrin nas manzilatan yawm al-qiyama rajulun yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru sirraha hadisin nan yana muslim hadisi na 1337 manzon Allah yake cewa mafi sharrin mutane a duniya shine namiji da zai keɓanta da mace su ji daɗi da juna kuma sai ya fito yana ba da labarin me suka yi wa abokanansa ai jiya yayi kaza jiya yayi kaza annabi ya ce wannan shine mafi sharrin mutane a cikin jama'a wannan rayuwa private rayuwa ta sirrin sirri ce kada ka zama daƙiƙi kada faɗan an yi kaza sai aka yi kaza wallahi akwai mazan da hatta mu'amalan aure suna bayanin yayi suke yi a kuma temple suna tare akwai matan da ke yi abin da ya sha zama na shawara ga kawarki a dunkule ki bata shawara eh lokacin da na samu aihu juna biyu kaza da kaza lokaci kaza suke bata a dunkule amma wai a hutu ana bayanin komai in detail al'amari ya lalace akwai matar da taba turo tambaya tana kuka daga cikin jihohinmu na arewa maso yamma a samin sun yi aure da miji 'ya'yansu biyu suna zaune da auren yana rekodin hatta rayuwarsu ta aure suka rabu yanzu ta yi aure kuma yana tura mata a bidiyo cewa zai sake a intanet a game take yi kuma da shi aka yi abin a aure wannan dan Allah bai wuce rayuwar jahiliya muni ba bai wuce jahiliya ba wannan haka kuma zan aka lalace kuma ma in kana da kunya me yasa za a zo a yi wannan maganar a waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya fayi alhaya wal iman qurina jami'an fa idza rufi aduhuma dhahaba al-akhar hadisi ne a cikin al-adabul mufrad hadisi na 1313 manzo Allah yake cewa da imani da kunya haka suke hade idan zuciya kunya ta gudu to zuciyar babu imani duk zuciyar da babu kunya wallahi annabi yace babu imani a cikinta so mu zama masu kunya a rayuwar aure kunyar iyalanka inda ya dace a ji inda kuma ya zama na keɓantuwa da shari'a ta ce babu damuwa kunyan surakadanka kunyan iyayenka al'amari ne mai muhimmanci wannan zamanin ne yanzu wai ake ga kunya ma ƙauyanci ne har wasu iyayen saboda tumasanci wai uba ya zo wajen auren yarsa yana rawa Allah wadanna kai lalace Allah Allah wadanna kai lalace wallahi wani bidiyo da aka tura wai baba ne auren yarsa auren yarsa iyayenmu ina suka san wannan rayuwa a wajen auren yarsa wai ya ya hausa mu wai ana ta rawa da shi in kaga yadda yake yi kuma gashi kato Allah wadanna kai lalace wallahi shi yake yi amma ni nake ji masa kunya on his behalf kunyar ni nake ji masa haba wanda ya tashi gaban dattawa ai bai san wannan ba iyayenmu fa maza da mata saboda kunyarsu kana gidan baka ma sai suke kebantuwa da juna ba baka ma sani ba saboda kunya babarka duk yadda ka tashi gaban ta baka sai shi ne ba ta sallah ba tana cikin halin larura baka isa ka gane yaushe take ajiye sallah ba baka gane yaushe ne ne ba ta azumi ba ba za ta bari ka sani ba kai ma dan kunya kunyan ka take ji amma yau mun shiga zamanin da mace na zuwa Facebook ko X ko Instagram ta ce today I am off no fasting no prayer ita shi is off yar duniya yar duniya Allah wadannan kai lalace wa akhadna minkum mithaqan galiza kuma Allah yace kun karbi alkawari wanda yake mai kauri alkawari mai kauri shine asalin daura auren nan da aka yi rayuwar auren nan da aka yi alkawari ne wanda yake bayyana rayuwar aure dole mu koye ta ko ka rabu da mace kar ka kuskura ka fitar da sirrin zamanka da ita ko hoto ne da ka rike hannunta kada ka fitar da shi waje saboda yanzu yanzu ita ba iyalinka bane tana gidan wani sannan kuma ke ma karki cire sirrinsa duk abin da ya shafi rayuwar aure ne nasa nasa ne namijin yanzu namijin yanzu ne saboda me kowane aure alkawari ne mai girma zaki bayani gaba ga Allah shi ma zai yi bayani gaba ga Allah so ko da aure ko ba aure addini ya ce a kiyaye alkawarin baya da aka zauna da junan nan kar a ci amanan juna kar ka wayi gari ya zama za ta yi aure duk inda ka je ka ce kai kar ka auri wancan fa shedaniya ce wannan ba daidai bane ko kuma ke an zo wajen ki tambaya mijin ki zai aure sai kika manta duk alkhairin a duniya ai wane kaza kaza ne saboda wasu matan mugaye ne in ka tambaye ta inda ta yi zaban aure duk alkhairan sa ta manta kawai abin da ta kiyaye na sharri daya wataƙila wani sharrin ma zuki ta malla da shi za ta fada to ko da za mu yi shaida akan iyalan da aka yi zaman aure mu yi adalci kuma mu karkatar da bangaren tausayi da rahama akan bangare na kasa wasu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذن الله يا كي رايور مشكرا ميدوا ذا أتاشي أكان آية أشرين دبيو ولا تنكحوا ما نكا آباؤكم من النساء الله تعالى يجيك إن يأمو دمال ممو كسرمو الله تعالى يزونا دمو لافيا abubuwan da suka dame mu Allah ta'ala ya magance mana kuncin rayuwa da ake ciki Allah ya sauwake mana gaba daya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya ƴaƴanmu Allah ka ba mu ikon yi musu tarbiyya mai nagarta iyalanmu Allah ka musu albarka matanmu Allah ta'ala ka musu albarka mazanmu Allah ta'ala duka ka musu albarka ƴaƴanmu Allah ta'ala ka taimake su wanda suke neman abokanan zama na kware Allah ka ba su masu neman aikin yi Allah ta'ala ka ba su mai albarka masu neman hanyar karatu Allah ka sauwaka musu masu neman sana'ar yi Allah ta'ala ka taimake su akan yin wannan sana'a Allah ta'ala ka ba su dukkan abin da muka nema a wurinka Allah ta'ala ka ba mu اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين rahimin a lokacin tafsiri na yi magana akan media akwai 'yan uwa da suka fara effort na ganin sun samar da murya mai muhimmanci a northern nigeria su ne s24 da kuma wasu kila ana samun wasu koma bayan su wannan s24 muna roƙon allah ya musu albarka 'yan uwa da suke da dama ko experience ko wadata ko don hanyar zuba hannun jari ne a samu media da za ta rika program da turanci duniya ta amfana wajibi mu tallafa wa duk waɗanda suka yi yunkuri su fara don abin da aka fara a yi nasara jihohinmu na arewa ya dace su yi ƙoƙarin ganin sun shiga ciki ko sun taimaka ko bunƙasa wanda ake da shi ko samar da sabo don ya zama an samu wata murya mai muhimmanci ta harshen turanci ta ɓangaren da za a zuba shares a cikinta tare kuma da ƙoƙarin ganin cewa an yi outsourcing ma'aikata kuma an maida ita ta zama independent wanda za su yi manajin su zama expert ne sun yi manajin independently wannan manufa muna roƙon Allah ta'ala ya fargar da mu ya bamu ikon cimma wannan buri اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والافاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر المبارك اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل إنفاقنا اللهم تقبل سائر عباداتنا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم اجعل هذه الحياة حجة لنا لا حجة علينا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقنا بالإيمان يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا بشر فعليك به اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في ولاية بورنو اللهم آمنا في ولاية زنفرة اللهم آمنا في ولاية خطنا اللهم آمنا في ولاية كدونا اللهم آمنا في ولاية كانو اللهم آمنا في ولاية نيجا اللهم آمنا في ولاية كوارا اللهم آمنا في ولاية نصراوة اللهم آمنا في ولاية بلاتو اللهم آمنا في ولاية أدماوة اللهم آمنا في ولاية ترابا اللهم آمنا في ولاية جنبي اللهم آمنا في ولاية يوبي اللهم آمنا في ولاية بوشي اللهم آمنا في ولاية كدونا اللهم آمنا في كل ولاية يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في كل ولاية يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في شمال نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في شمال نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في شمال نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا يا أرحم الراحمين اللهم من ولي أمر هذه الأمة فشق عليهم فاشقق عليهم يا أرحم الراحمين اللهم من ولي أمر هذه الأمة فشق عليهم فاشقق عليه يا أرحم الراحمين اللهم من ولي أمر هذه الأمة فشق عليهم فاشقق عليه يا أرحم الراحمين اللهم من ولي أمر هذه الأمة فرفق بهم فارفق عليه يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم لا عزة لنا إلا عزتك ولا حكمة لنا إلا حكمتك ولا قوة لنا إلا قوتك اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم كنا ضعفاء أمامك كنا ضعفاء أمامك كنا ضعفاء أمامك لا قوة لنا إلا قوتك ولا حول لنا إلا حولك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل دعاءنا اللهم اجعلنا من المغفورين لهم في هذا الشهر المبارك اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وذرياتنا وإخواننا وأصدقائنا اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المعذبين في كل مكان اللهم انصر المظلوم على الظالم في كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا بالحلال اللهم ارزقنا بالحلال اللهم ارزقنا بالحلال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في شمال نيجيريا اللهم آمنا في ولاية سوكوتو اللهم آمنا في كل ولاية يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في إفريقيا اللهم آمنا في العالم الإسلامي كله اللهم آمنا في بلادنا وفي بلاد المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لأولنا وآخرنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية اللهم من أرادنا وأراد أمتنا بخير وانصره يا أرحم الراحمين من أرادنا وأراد أمتنا بشر فعليك به يا أرحم الراحمين من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا وأهلنا بسوء فعليك به يا أرحم الراحمين اللهم فعليك بهم يا أرحم الراحمين اللهم خذهم اللهم خذهم اللهم خذهم اللهم خذهم اللهم خذهم اللهم تقبل دعاءنا عاجلا غير آجل اللهم تقبل دعاءنا عاجلا غير آجل اللهم تقبل دعاءنا عاجلا غير آجل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
a yi haƙuri a ɗan wani abu biyu akwai kwamiti na tafsiri za su gabatar da wani abu insha Allah. a yi haƙuri a bada minti biyu.
a zazzauna a zazzauna
alhamdulillah kamar yadda kuka sani malam sun yayi bayani
bismillah ka zauna eh ka zauna da saboda microphone da
a yi haƙuri a tattauna minti biyu. a yi haƙuri da Allah a tattauna saboda na bayan su ne a kuma saurara ranar da ne da ana ba da haɗe a yi haƙuri
أعوذ بال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين uh, Alhamdulillah we have come to the end um,
da hausa
to alhamdulillah mun zo ƙarshen wannan lokaci na wannan tafsir mai albarka a wannan masallaci na annur a wato wusatu a nan abuja kuma mu a matsayinmu na tafsir kwamiti wanda ah, professor isa ali ibrahim fantami ya, ya, ga- ya gabatar da mu kuma ya ingantar da mu da- a ranar goma sha uku a ranar goma ga watan jiya mun yi aiki takaitaccen aiki kuma alhamdulillah za mu dan sanar da ku yan abubuwan da muka samu muka cimma na farko dai tukuna mun duba mun yi- mun- mun aje mun sa kwamiti wajen guda hudu kwamitin nan guda hudu shine kwamiti na security da protocol kwamiti na program da logistics kwamiti na media and promotion da kwamiti na finance wannan kwamiti ah, dukan su sun yi ayyukansu kuma mun cimma wasu nasarori kamar haka nasara ta farko dai kamar yadda kuka gani akwai yanzu mun sa wanda yake yake tafinta makurame wannan kuma kokarin ah, alhamdulillah wannan kwamiti ne kuma mun inganta security fiye da yadda aka san shi a bacin haka kuma mun samu lokacin da aka kawo batun election na wannan wato zaɓe da aka yi na ah, ƙananan hukumomi a nan lokaci mun samu mun yi tafsir duk da cewa masallatai da yawa ba su yi tafsir ba wannan kuma ba ƙaramin ah, wato samun nasara ba ne na u- na hudu mun samu akwai abin da malam koyaushe kowace rana aka gama tafsir yake dunkulawa ya tura mun samu mun hada shi har zuwa ga yau wato kwanaki guda 23 kenan wanda kuma za a gabatar da shi bayan azumi za a tura mutanen Allah da kowa zai samu a ƙarshe kuma muna muna tattaunawa da kuma ganin tabbatar cewa waɗanda suke wato ɗaukan nauyin waɗannan wannan tafsir da kuma gidajen ah, gidajen rediyo da suke ah, sanarwa su ma muna tattaunawa da su kuma muna ganin kuma yana gudana wannan godiya ce ga Allah subhanahu ta'ala da ya bamu dama da kuma shi shugabanmu da ya da ya kalle mu ya ga cewa yana da wato karfin gwiwar da cewa zai bamu wannan nauyi to Allah ubangiji ya saka mishi da alheri mu kuma Allah ya bamu ikon aikata abin da ya dace a wannan abu kuma za mu bi sawun bayan wannan ah, tafsir din ah, mu ba da cikakken rahoto wanda za mu ba wa shi ah, sh- ah, shugabanmu bacin haka ah, wato godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala da kuma shi ciyaman namu da ya zama na yanzu baya nan ya tafi umara wato alhaji shehu abubakar shine ciyaman namu ni ko ciyaman ne kuma a ba- a tare da shi muke aiki har zuwa yau kuma alhamdulillah da Allah ya ba mu ikon zuwa yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya biya ku da gidan aljanna wannan ayyuka na alkhairi da aka yi Allah ya ji kan magabata kuma Allah ta'ala ya fi mu yaba ma duka Okay. Okay, akwai presentation a gefe. Eh, ina kuma na